أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan ɗaya hijira 1447 ya yi daidai da 23 ga watan bakwai miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul juma'a tun daga farkon surar har izuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so Allah madaukakin sarki ya muna jagora Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan sura yake cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi aka ne ko? to Allah maɗokin sarki iya mun jagora kafin mu shiga wannan sura kamar yadda muka saba muna gabatar da muƙaddimati na shiga sura mu na farko shine bayani akan sunan wannan sura hadhihi sura ismaha suratul juma'a wannan surar sunanta suratul juma'a lima sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam na abin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama ibn abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ati as-sajda wal insan manzo Allah ya kasance ranar juma'a yana karanta suratu sajda ta asubahi a raka'a na farko raka'a na biyu yana karanta suratul insan hal ata ala insan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi suratul jumu'ati wal munafiqin fi salatul jumu'a a sallar juma'a manzana yana karanta suratul jumu'a da kuma suratul munafiqin wannan hadisi abin da yake tabbatar muna da sunan wannan sura shine suratul jumu'a kamar yadda sahabban manzo Allah su kusanta da wannan suna muqaddima na biyu bayani inda aka saukar da wannan sura hadi sura madaniya bittifaqi ahli tafsir wannan sura a Madina aka saukar da ita kamar yadda Abu al-Farsh ibn al-Jawzi da Abu Abdullah al-Qurtubi da Fairuz al-Abadi da Imam al-Biqai da sauran malaman tafsiri duka sun tafi akan cewa wannan sura madaniya ce suratul juma'a tana da ayoyi goma sha ɗaya tana da kalmomi ɗari da tamanin tana da harafi ɗari bakwai da ishirin na wanda ya samu karanta wannan sura yana da lada mai yawa allah maɗokin sarki ya ba mu ikon karanta wannan sura a lokaci mai yawa sai bayani akan mabu'at na wannan sura wannan sura tana kunshe da yabo ga allah subhanahu wataala da kuma bayyana ni'imomi da ya gabayansa sannan akwai kumyatarwa da wofintarwa game da halin yahudawa wanda Allah ya ba su gaskiya sun ki aiki da gaskiya shine littafin at-taura wanda Allah ya aiko annabi Musa da shi zuwa gare su sannan a cikin surar zamu shi ƙaryar da yahudawa suke yi Allah ya ɓata ta suka ce su ne masoya Allah su kaɗai Allah yake so su suke son Allah Allah ya ce ƙarya ne har ma Allah ya ce in sun ce gaskiya ne da su yi fatan mutuwa mana ma da yake ƙarya ne wannan abu bai tabbata a cikin wannan sura za mu ji umarni na tafiya juma'a idan lokacin juma'a ya yi to kowa ya bar abin da yake tafi zuwa juma'a da abubuwa da dama da wanda abin da surar take karantar da mu Allah madaukin sarki ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya nisantar da mu abin da yake kuskure Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard halittun da suke cikin sammai da ƙasai suna yin tasbihi ga Allah suna tsarkake Allah da masa tasbihi domin shi Allah nan fa al-malik shine mai mulki na haƙiƙa shi yake da mulkin sammai da ƙasai da abin da yake cikin su al-quddus shine wanda yake tsarkakakken sarki mana wanda ya tsarkaka da dukkan naqa'is duk abubuwan da wasu cancanta ba to baya dace a jingina su zuwa ga Allah al-azizi kuma Allah mabuwayi ne babu wanda yake gagarsa al-hakim kuma mai hikima ne yakan aje komai a inda ya dace idan kuka dibi wannan surar tana daya daga cikin surori goma sha hudu a cikin alkur'ani mai girma wa'inda suka fara da yabo ga Allah da kuma tsarkake shi in ba mu manta ba mun yi bayani a baya cewa akwai surori goma sha hudu wanda sun fara da makamanci irin wannan akwai wanda suka fara bitabrik kamar suratul mulk da suratul furqan sannan shi wannan fi'ili na sabbaha akwai wayanda suka fara da masdari kama suratu bani isra'il subhanallazi asra bi abdihi layla kaga ta fara ita ma da tasbihi ga Allah subhanahu wataala kaga ta fara da masdar akwai wanda suka fara da fi'il mudari kamar suratul jumu'a wannan surar kenan da suratul taghabun an ce yusabbihu ngani akwai kuma da suka fara da fi'il amrin sabbih isma rabbikal a'la akwai wanda suka fara da fi'li madi kamar wannan sura in ka duba ta fara da fi'l madin sabbaha eh kamar surar suratul hadid ta fara da madi suratul hashr ta fara da madi suratul saf ta fara da madi can da suka fara da madi yana nuna sun yin halittun da suke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi ga Allah to sun daina da suka yi to wannan sura sai take tabbatar mana a'a sun ci gaba da yi tun sadda ake ba da labari suna yau ma suna yi gobe ma za su yi har tashi alkiyama ne yana nuna mana girma na Allah subhanahu wataala sannan akwai surori guda biyar wanda sun fara bit tahmid sun fara da alhamdulillah kamar suratul fatiha kamar suratul an'am kamar suratul kahf kamar suratul fatir da suratul sab'a ka duba wannan surar dai a takaici abinda muke so mu fitar da shi tana ɗai daga cikin surori na alkur'ani wayanda suka fara da yabo ga Allah da kuma tsarkake shi da dukkan abin da bai dace da shi ba saboda mi Allah ya faɗi dalili na ɗaya shi Allah nan fa al-malik mai mulki ne na haƙiƙa duk wani mai mulki bai da mulki na haƙiƙa sai Allah kun gane ko al'udus kuma tsarkakakkiyar sarki ne wanda ya tsarkakaku da dukkan na ƙa'is in ka ce kai sarki ne to kana gajiya ko kana mantuwa ko kana kwana ko kana buƙatar abinci ko kana buƙatar da Allah duk bai buƙatar wa'annan abubuwa inan ba irin Allah kake ba sannan al'aziz Allah mabuwaye ne ya gagara komai da kowa kai ko kana shakkun wasu su ƙulla ma makirci Allah bai da wannan tsoro sannan bai kuskure shi hakimun ne duk abin da kaga Allah ya daya yayi akwai hikima a cikin sa komai da ka gani akwai hikima a cikin sa ko ka gano hikimar ko dai baka gano ba Allah madaukin sarki ya wani jagora sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa kula da kyau fa kafin mu wuce yusabbihu lillahi ma fi samawati as-samawati an zo da shi jam'i ko jam'i ne na as-sama wal ard ita ko ƙasa nan sai aka ce wal ard to ana nufin ita ma ɗai ce ko kuma da yawa ne su as-samawat fadin su a jam'i yana da sauki al-ard fadin su a jam'i yana da nauyi shi yasa ko inda ya kamata a bayyana wa mutane sammai bakwai ne ba a zo da jam'in su ba saboda nauyi kamar da Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati sai ce wa min al-ardi mislahun kaga nan ba a ma zo da jam'in shi ba saboda yana da nauyi to su ma kasan bakwai ne ba ɗaya bace inda an riga an gaya mana bakwai ne to babu bukatar sai an maimaita kamar yadda ita saman akwai lokacin da ake zuwa da ita da lafazi na mufradi was samaa banainaha bi aidi wa inna la musu sama mu muka gina ta da karhin mu nan da aka ce as-samaa ba ana nuhin sama guda ba dukkan sammai kina in kun san abu kaza ne ba bukatar wani guri sai an maimaita mu Allah subhanahu wata'ala a aya na gaba yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shine wanda ya aiko da manzo a cikin al'ummar da suke ummiyai Allah ce ba'atha al ba'ath nau'ani nau'i biyu ne shar'iyyun akwai al ba'ath shar'i aiko abu a shari'ance kama a wannan aya sannan akwai al ba'ath al qadari wanda an kaddara zai kasance a kanku kamar yadda Allah ya ce fa'iza ja a wa'adu lahuma ba'asna alaikum ibadan lana nan alba'atu bi ma'ana ba'atun kauniyun qadariyun kenan Allah ya ce nan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko da manzo na an kazo da shi munakkar rasulan wani irin manzo wane ne sananne ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka aiko shi cikin ummiyai ummiyin malamai suka ce shin nisba ne ilal ummu eh ilal ummi ko kuma ilal hala ko kuma ilal umma an jingina su ne ga ko hali ko kuma jinginawa ne zuwa ga al'umma maluma sun yi bayanai da dama kun gane ko Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora ko suka ce kamar su imam bin taimiyya suka ce fil ummiyina nan nisba ne ilal umma dan manzon Allah ya fassara wannan da yake cewa inna ummatun ummiyya la naktub wala naqra ce mu jama'a ne ummiyai ba mu iya rubutu da karatu ba kenan su larabawa yadda suke ba su da littahi da suke karantawa kuma mai ba su da wani karatu da suke rubutawa suna wannan hali sai Allah ya aiko musu da annabi ɗauke da littahi wanda sun san shi ma kafin ya zo da littahin bai iya rubutu da karatu ba an fahimci hausa shekaru da dama al'umma na larabawa sun yi zama ba littahi ba rubutu ba karatu amma kuma suna da tsari irin nasu suna da kariya irin tasu wanda yahudawa da nasara su sun dade shekaru dubbai suna da littahi larabawa da mai suka dogara Allah da yake rahimun ne da yake yana da jin kai sai ya sanya ma larabawa harami kun ga wannan harami na makka ɗakin nan na ka'aba shi ne ya zamo kariya ga larabawa har lokacin da manzon Allah ya zo sai ya samu su girmama shi ko laihi kayyo inda ka kwato ka zo nan an ka ganka za a kyale saboda alhormar wannan gurin tarihi ne mai yawa ina ganin na taba haskaka mana zuwa gare shi da abin da ya kama da wannan Allah kai mana jagora abin da muke faɗa shi ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula shi Allah subhanahu wataala shine ya aika wa ummiye manzo minhum daga gare su shi manzon Allah yare irin nasu launin fata irin nasu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa mana ayoyin Allah kenan ayatul lahi shar'iyya kun san akwai ayatul lahi kauniyya akwai ayatul lahi shar'iyya wa'annan ayatul lahi shar'iyya manzo Allah ya je yana karanta musu su don menene dan su yi imani su kuma menene su bi abinda Allah madaukakin sarki ya zo da shi ya Allah ya ce yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su daga barin bautar wani Allah zuwa ga bautar Allah daga zalincin da suke yi su zo su rinka yin adalci wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana ilmantar da su littafi kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi nashi aiki ko ya wuce to amma ta'limul kitab ilmantar da al'umma littafi bai dakatawa har izuwa ran tashi alkiyama shi yasa duk wanda zai zo yasluku maslakar rasul kama tafarki irin na manzo to zaka ga min da abihi ta'limil qur'an ta'limil kitab dan haka ba a daina karanta da alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su alkitab shine littafi ko ba haka bane an kace alkitab min alkatbi alkatbi huwa aljam'u daga tattara abubuwa shi yasa larabawa suke da katiba an kace katiba rindina na sojoji shi yasa in sojoji sun haɗu da zaru sai a ce takattabatil jiyush sojoji sun haɗu shi ma littafi kasancewar yana haɗe ɗauke da abubuwa da dama shi yasa Allah yake cewa yaslu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafin Allah wal hikmata da sunnar manzonsa shine hadisan manzo da abin da ya kama da wannan wa in kanu tare da cewa wasu sun kasance min qablu kafin sun alkur'ani lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyaniya wa in kanu tare da cewa sun kasance su ummiyan din kafin a aiko musu da manzo sai zama in bi ma'ana ai ma kanu qabla al-bi'sa illa fi dalalin mubin su ai larabawa kafin aiko da manzo ba su kasance ba sai da cikin bata ma bayyaniya amma da manzo ya zo sai ya haskaka musu ya bayyana musu abinda Allah yake bayan jama'a ga wata tambaya a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi aikin da manzon Allah yake yi yace yatlu alaihim ayatihi yana menene yana karanta musu ayoyin Allah kun ji dai ko wai zakihim yana musu wa'azi ya tsarkake su daga shirka da kafirci wannan adafi ne wa yu'allimuhumul kitaba adaf ne kun Hausa yana kuma koyar da su alqur'ani wal hikmata kuma yana koyar da su hikima nala menene hikima akwai abin da ke son yi mana ishara da shi wa'inda ke cewa ba su yadda da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ba haka wani ai akwai su to shin su me suka fassara hikima ne ko ba haka wani malaman ahli suna kaf da kuma fahimta ta sahabban manzon Allah sun fahimci ma'anar alhikima sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga wanda ya taso jiya bai ma gama fahimtar larabci ba wai shine ya gane hikima ba ana nuna sunnan manzon Allah bane kai har shi ma bai yarda da hadisin manzon Allah ba kuma shine a shirye ba bataccewa kun kana misali an samu matsala bai yiwa fahimtar ka ta saba ma fahimtar sabon manzon Allah kuma ka je wai kai ne kake kan daidai a'a kai ne dai bisa kuskure Allah ya samu dace naka dole ne a fahimci sunnar manzon Allah shi yasa sai Allah ya ce wa akharina sannan Allah kuma ya aika manzo zuwa ga sauran jama'a malamai sun yi sabanin wa akharina shin suwa ake magana da shi ala thalathata aqwal akan maganganu guda uku kun gane ko imamul mawardi yake cewa wa akharina ai wal ajam kuma kamar yadda aka aiko manzon Allah zuwa ga larabawa to an aiko shi zuwa ga ajamawa wa'inda ba larabawa ba su ma manzon Allah annabinsu ne da wahayin Allah Allah ya bayyana cewa su ma an aiko annabi zuwa gare su kuma wasu malamai suka ce ƙarin bayani wa akharina ai wa abanna il'ab da iyan larabawa su ne attabi'in wa'inda suka zo bayan manzo ya rasu kamar yadda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga iyayensu to su ma manzo annabinsu ne bayani na uku jami' man dakhala fil islam wannan shine rajihi duk wanda ya shiga musulunci to manzo sallallahu alaihi wasallam annabinsa ne haka ma da wanda ya kafirce ko da ka ƙi musulunci ka ƙi bin manzon Allah an dai aiko shi zuwa gare ya rage na ko ka karba ko ka karba kinan manzon Allah annabi ne zuwa ga mutanen duniya ga baki daya wa akharina minhum da waɗanda suka zo daga baya minhum daga cikin su kun gane ko lamma yalhaqu bihim busriga sun hadu da su ba lam ma bi ma'ana lam ay lam yalhaqu bihim shi yasa zaka ga yalhaqu majzumun ne bi lamma kun gane ko ay yalhaquna sai zan majzumun bi lamma alamatu jazmi hadfun nun li'annahu fi'lun min af'al al-khamsa lamma yalhaqu bihim basu riga sun hadu da su ba ana har waɗanda suka zo daga baya ba su tarar da sahabbai ba su ma duka a aiko annabi Muhammad zuwa gare su wa huwa al-azizul hakim shi Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa zalika fadlullah wannan falala ne na Allah aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa ga me zuwa ga al'umman duniya to falala ne ga Allah kinan zalika fadlullah ishara ne zuwa ga aiko da manzo Allah aiko da manzo to zalika fadlullah shine bi'tatul rasul ai ko da manzo zuwa ga al'umma to falala ne ni'ima ne da Allah ya gabayin su an gane ko kuma da Allah subhanahu wataala ya ce zalika fadlullah yana daukar ma'anar su ma yan baya da suka zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabinsu to falala ne gare su mu da muka samu muka zamo cikin mabiyan manzon Allah falala ne gare mu zalika fadlullah ai wannan falala ne na Allah ka kasance cikin mabiya manzo ba tare da ka riske su yawa an gane hausa Allah maɗaukin sarki yau ni jagoran yu'tihi man yasha yana bayar da wannan falla ne ga wanda yake so wallahu dhul fadl azim Allah ma abucin falala mai girma ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa matalul ladina humilut tawrat misalin wa'innan da aka dora ma nauyin aiki da at-taura ay kulliful qiyam biha misalin wa'innan da aka cilasta ma su yi aiki da menene da attaura da abun da ta kumsa thumma lam yahmiluha sa'annan ba su yi aiki da abun da yake cikin littafin attaura ba kamar salil himari ko irin wa'annan kamar misalin jaki ne yahmilu asfara da yake dauke da tarin littattafai na ilimi amma kuma shi bai san ma me yake dauke da shi an gane misali ko malamai suka ce alhimar dabatun muhayya lirruku dabba ce da Allah ya yi ta dama na a hau jaki a hau a yi ado a dora mai kayan tun farko haka Allah ya yi shi da Allah ya faɗa ya ce wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu dama jaki da doki da raƙumi Allah ya ce duka mun yi su da alfadari don ku hau ku yi kawa daga baya kuma Allah ya ce zai halici abinda ko ku sani ba to ana buga misali da jaki jaki da kuke gani ana buga ana buga misali da shi wajen dolanci da gidadanci da rashin sanin ya kamata shi yasa yana so a buga misali ma mutum ka gane cewa mutumin nan ya kai dolo ya kai marashi yin abin da ya dace sai a buga misali da jaki su ne yan yahudawa saboda sun yi abin da bai dace ba sai Allah ya buga misali da su misalin jaki yana ɗauke da kayan littattafai amma kuma ba su amfaninsa ka taɓa jin malin jaki tun da kake babu malin jaki komi kayan da ya ɗauka bai hana ya yi fitsari bai hana ya kada su ya kwanta saman su babu abin da ya dame su to duka dai wannan ishara ne zuwa ga mugun malami mugun malami wanda ya san gaskiya baya yake da ita Allah ce bisa matsalul qaumin ladina kadzabu bi ayatina tir da misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu alladina kadzabu bi ayatina wanda suka ƙaryata ayoyin Allah wallahu la yahdi alqaumaz zalimin Allah baya shirye da mutane azzalumai nan hidayatut tawfiq hidaya na dacewa ma'ana wa'inda da ilimin Allah ya san ba za su shirye ba to Allah bai shirye da su kasa akwai lokacin za ka ga wani azzalimi ne daga baya ya gyaru to wannan da ilimin Allah zai gyaru amma wanda da ilimin Allah Allah ya san ba zai gyaru ba Allah bai shirye da shi irin wa'annan ke Allah subhanahu wataala yake cewa qul ya ayyuhal ladina hadu kace da wa'annan da suka ce su yahudawa ne kalmar wannan kalmar na yahudanci fi awwalil amri kana wasfu marhin a harko sifa ce ta yabo an ciro ta ne daga faɗin alamadokin sarki inna huduna ilaika mu mun shiri zuwa gare ka ai akabalna wa raja'na ilaika amma fa daga baya sai ta zamanto sifa ce na zargi saboda me an ce su yi kaza sun ki bala ya ce ayu halladina hadu ya ku wani kuce ku yahudawa ne in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun raya cewa ku ne masoyan Allah ku kuke son Allah Allah yake son ku min dune nasu kuma bayan mutane fatamannaw al-maut in kuntum sadiqina to ku yi fatan mutuwa in kun kasance ku masu gaskiya ne kasan sun sha yin ƙarya wani guri suka ce nahnu abna'ullah wa ahibba'u mu ne kadai ɗayan Allah mu kadai ne Allah yake so suka yi wata ƙarya suka ce lanta masanan naro illa ayyaman ma'aduda wani lokaci suka ce lai yadkhulal janna illa man kana hudan aw nasara duk dai wannan magana da suka faɗa Allah madaukin sarki ya ƙaryata su cewa dai ba gaskiya bane in ko kun ce ku ku ne masoya Allah to ku yi fatan ku mutu saboda me ba abinda mutum yake fatan ya riske shi irin mutuwa inda yana da tabbas lahira ta gyaru da shi mu wani da muke ta shakku muna tsoron mai za mu tarar ne amma inda su har suna faɗa da gaske ne su sun samu garanti a lahira to su yi fatan mutuwa inda da gaske ne Allah madaukin sarki ya wani jagora jama'a muna roƙon Allah ya ba mu ikon mu yi aiki da abin da muke karantawa saboda yana daga cikin babban hatsari in mutum yana faɗar abu baya aikata shi to harko harkon wanda za a shigar da su jahannama su ne malamai da suna da ilimi ba su aiki da shi za a je da malami a zubo hanjin shi cikin wuta yana juyi mutane na zagaye suna kallon shi su ma cikin bane amma shi suke ganin tausansa har suna ce a ba wani bane ce eh ni ne me yasa ai ni ina faɗa muku ne ba na yin aiki da abin da nake faɗa muku idan baya da kyau ya zama to kana kiran mutane zuwa ga aiki na alkhairi ko kuma baka aikata yasa Allah ya ce fatamannawul mauta to ku yi gurin ku mutu ku yi fatan ku mutu in kuntum mu'mini in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne shi yasa almu'minu almautu ahabbu ilayhi min kulli shay mu'mini ba abin da yaso irin mutuwa Allah ce fatul mu'min almaut abun kaunar mutum musulmi shine mutuwa mu'mini ba abin da yake kauna a duniya irin mutuwa saboda bayan mutuwa sai dadi sai hutu sai cin rahmar Allah dai abin da ya kama da shi duk da yanzu muna ciki amma a can za ka gane ciwo ne babu su kanka babu sallah babu azumi duka ya kare Allah madaukin sarki ya mana jagora duka magabatan kirki inda za a baka zabi yanzu kai a ce mala Isma'ila mutuwa za kai a kashe kai yanzu ko kuma a bari ka kara shekara 50 wanne za ka dauka Alhaji nawa za ka dauka ga shekara 50 ga mutuwa yanzu yanzu kun sa annabi Musa lokacin da aka jarabe shi da mutuwa sai aka kawo mai dabba aka ce ya shafo daga wuyanta har ƙarshe kowane gashi da hannunsa ya taba za a lissafa mashi a matsayin shekara guda ya ce to bayan wannan hau an ce sai ka mutu ya ce hawa yanzu yanzu dai yanzu yanzu a kashe ne yanzu yanzu kun gane ko yau komi ka daɗe duniya da ta za ka yi kamata ana ba da labarin wata mata ta kawo ƙarar ɗanta a wurin wani annabi daga cikin annabawa amma dai labari na yake basa ta zo ta kawo ƙara ita tana da kuka aka ce me kukanta ta ce ta yaron ta ne gashi yana karami yaro ya mutu ya mutu shekara nawa gare shi da ya mutu ta ce shekara shi duka ɗari uku na amma gashi ya mutu shi kuma dai ya mai da hankali ga wannan mata sai ce mata to kin ga koho za a yi wasu mutane da za su zo a gaba duka shekarunsu bai wuce 60 ko 70 ta ce shekara nawa ya ce mata sittin ko 70 ta ce to waɗannan mutane ko suna sabon Allah ya ce suna yin sabon Allah ta ce amma cikinsu babu mai gini gida in ya zaka duniya ya ce mata ko cikinsu sai wani ma har gasa gini gidaje suna yi sai ta ce kai ciwo ina ma ni ne na ga wannan lokaci da sai in je cikin bishiya in yi sujada in gama shekara na saba'in nan ina sujada Allah ya kashe ne zama aikin kwami bin citomi suka ji a daɗin duniya kun gane misali ko idan tana mamaki ɗanɗanta na ya mutu ita tana gani yanzu kamar yaro wanga ɗan shekara ɗari uku ya mutu to ita ko shekara nawa gare to ai shi ne ai ita nawa gare ta da haka mutuwa mumini yana bukatar mutu nan da nan shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yana tare da maulansa abu muwaihiba sun hito sai yake ce da abu muwaihiba ya ce da shi kaga ko je an bani zaɓi a ɗauke raina ko in zauna duniya amma ni na zaɓi mutuwa sai ce kiya rasulullah sai ka bari ka ka zaɓi mutuwa ka zaɓi dai zama duniya kuma a dace da aljanna amma ya ce na na nemi lahira na nemi menene na nemi a ɗauki raina shi yasa na na aisha lokacin da sai mu zuwa Allah yana ce fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la sai ta ce ta tabbatar daga yanzu manzon Allah ya bar duniya kenan tana rungume da shi aka zo ana zaɓe ana neman shi zaɓi yaya cewa shi ne ya koma ga Allah yake so ya koma ga Allah yake so fatamanna mota in kuntum sadiqin sai da na abubakar yake yi ma sai da na umar da wasici ya karanto mai abubuwan da zai karanto masa ya ce kaga ba komi yake sawar ma'auni ya yi nauyi ba irin aiki na alkhairi ayyukan alkhairi suke sa ma'auninka shi nauyi haka ba abin da yake sa ma'auni ya zamanto bai da nauyi irin ayyuka na shirri yace wannan wasiya tawa idan ka rike ta kai aiki da ita ka yawaita ayyuka na alkhairi to sai ya zamanto babu wani bako da kake shauƙin ya zama irin mutuwa ka zo gida ka zauna ka yi wanka sai an ce assalamu alaikum ce wa alaikum salam waye sai ni ce mutuwa sai ka ce masha Allah alhamdulillah dama ke ɗaya nake jira kun san wanda zai faɗi wannan wanda ayyukan alkhairi suka cika sama aunin shi wallahi tallahi shi kowa na yi duk mutumin kirki da zai ga lalle lalle zai mutu abun ƙarshe da zai zo mai murna da farin ciki yana yayi sa'a sai da bai ya faɗi amma mutumin banza da ya tabbatar zai mutu to hankalin shi duk inda yake ya tashi saboda ya san zai shi gaban ga dan misali kana cikin gida jiga an sallama so haye mu ne police ka san ba kai sata ba ba kai ma kowa laihi ba sai ka ce mara ba sai za ka ce polis abokin kowa amma in kana da gaskiya kowa gaba ne yanzu in ka taho kana saman moton ka kana da assurance kana da binyan kana da kas kana da kaza har son kake polis ya ce ma kai ina takardun ka a jama'a haka ne haka ne amma in baka da gaskiya akwai su sai ka yi nan ka ta ita sai a ce to yi hankali ba sai ka ce ka bari ka aje wutan nan ka aza babu gaskiya ne wallahi yadda baka kauna ka haɗu da polis in baka da gaskiya kaga dai nan duniya ne ko to haka baka fatan ka haɗu da mala'iki in dai kai ma'aikacin sharri ne baka so Allah ya bamu iko aikata da khairi haka muna da dama mun yi aiki da dama mu kenan ko ba ka bane shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala yatamannawnahu abadan su dai yahudawa ba za su yi fatan mutuwa ba har abada me yasa bima qaddama tsarihim saboda mugun aikin da hannayen su aikata wallahu alimun biz zalimin Allah shine masani game da abin da azzalumi suke aikatawa wala yatamannawnahu shi yasa wani guri suka ce Allah yake cewa wala yatamannawhu Allah ce kul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce ba za su yi fatan mutuwa ba saboda me sun san abin da suka aikata ba aikin kware bane Hafiz bin Rajab ku rike wannan Imam Hafiz bin Rajab yake cewa akwai wasu halaye da yake ana iya ai fatan mutuwa wani irin halaye ne da yake kana iya kai fatan ka mutu wasu irin halaye ne wanda bai baka fatan mutuwa shine lissafa wasu halaye daga cikin halayen da mutum ba zai yi fatan mutuwa ba hali na farko baya halasta mutum ya yi fatan mutuwa don rashin lahiya ya same shi baka da lahiya ka je likita an auna an kasa gane ciwonka kana nishi baka da natsuwa ko guda a musulunci bai halasta ka ce Allah kashe ni shi yasa manzo Allah ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin nazala bi kadayan ku ya fatan ya mutu wani cuta ya same shi fa in kana la mahala falyakul in ku ya zama dole sai ya roki mutuwa to ga abin da zai ce Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan ya Allah ka rayar da ni in rayuwa ce alheri gare ni kaga an kace sai ya fara roƙon rayuwar tukuna sannan ya roƙi mutuwa wajhi na biyu a wajen roƙon mutuwa an yatamanna al-insan mauta khawf al-fitna fi dini mutum yana jin tsoron wata fitina ta shafe shi a cikin addini to babu laihi yana iya yi fatan ya mutuwa wata fitina a addini in ta shahe ka ko kana ganin wannan abin zai bi jiro zai mai ma fitina in ka roƙi Allah mutuwa babu laihi kamar yadda Maryam ta yi ta ce ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan nasiya kaga mace ce ta dau ciki ba ta da miji ta rasa yadda za ta sa kanta to ita ina ma na mutu kenan da take cewa ina ma ta mutu har yanzu ba ta ɗaya ba kwaɗayin da mutu ta yi ba kun gane lissahi ko to malamai suka kafa hujja da wannan aya suka ce irin wannan hali mace yana iya roƙa mutuwa babu laifi sannan idan mutum yana jin tsoron fitina a cikin addininsa babu laifi yana iya roƙe ya roƙi mutuwa kamar yadda wane ne kamar yadda ubais ya yi ubais ubais ko kuma abis da rifari an ɗauko wata gawa an yi annoba sai ga an ɗauko wata gawa annoba ta kashe ta sai yake addu'a ya ce ya ta'un khuzni ya ta'un khuzni ya ke wannan annoba ke kashe ni ya ke wannan annoba ke kashe ni sai da ya maimaita wannan magana so uku sai ulayimul kindi ya ce da shi lima ta ƙula hada me ta kake wannan magana na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tamannil mutu ai manzo Allah ya hana mutum ya fatan mutuwa ba da karanta hadisin ba la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi ba hadisi bane kada ɗayan ku yayi fatan ya mutu dan wani rashin lafiya ya same shi to ashe shi ma yana da hujja ko da yayi wannan magana sai shi Ubais eh wannan Abis Abis da Bukhari sai ya ce da waye ya ce da Walim Alkindi ya ce samitu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ya kulu badilu bil mauti sittan Manzala ya ce ku nemi mutuwa ta kashe ku kafin ku ga abubuwa guda shida badilu bil mauti sittan ku yi gaugawa ku nemi mutuwa ta kashe ku kafin abubuwa guda nawa su same ku abubuwa guda shidda su same ku Allah maɗaukin sarki kai mana jagora shi ne sai lissafa daga ciki sai yake cewa imratu sufaha imratu as-sufaha jagorancin wawaye ku roƙi Allah ya kashe ku kafin wawa ya zama jagoranku Allah ya kare mu ai ta kiɗimniya a cikin abin da ba su dace ba cewa ga shugabanku ne wawa ne bai sa abin da yake yi ba kar ku ga wannan babu laihi ka roƙi mutuwa ka Allah nuna ma wannan sannan na biyu yake cewa wa kasaratu shurati wa kasaratu shurati da yawan mataimakawa waye shugaba dole mara azanci mataimakan shi su ma dole yi marasa azanci dubgariya kenan ta taso kenan sannan daga cikin abubuwan da ya lissawa ya ce wa ƙadiyatun rahim da kuma yanke zumunta an kunga lokacin da ana yanke zumunci lokaci ya yi babu layi mutu ya rikin mutuwa kafin menene kafin wannan rana ta zo masa wastighfafin biddami da kasharai a matsayin ba komai ba kisa bai zama komai ba a kashe mu'mini kamar an yanka akuya shur to wannan kan kun ga wannan lokaci to ku roki mutuwa ba laihi bane ai mu mu kawo da lokaci ko mun kawo eh to Allah ka kashe mu kafin mu kara ganin irin wannan ko ku ce amin ba Allah ka mu jagora shi dan adam haka Allah subhanahu wataala ya yi shi tsoron mutuwa gare mu dan mu san me za mu tarar ko ba haka bane Allah ka sa mu tarar da alkhairi shine abin da muke roƙo kenan Allah ka ja kwanakin mu da alkhairi ka kuma sa mu tarar da alkhairi mana shi ma wannan abun yana daga cikin abubuwan da ke sa mutu ya roƙi mutuwa sai na gaba o nashuwan nashu ka gane nashu matasa yattakhizuna alqur'ana mazamira su riƙi alƙur'ani abin kamar abin kiɗa ma'ana a waye gari ana sanya liman limancin mutane ba don ya yi su ilimin fiƙihu ba ba don ya yi su ilimin addini ba sai dai don ya yi su murya a karatun ƙur'ani in kuka ga wannan rana ku nemi Allah ya kashe ku Allah ya gane kun gane lissafi ko mun ga wani hadisi ne ingantacce ka je ka diba a wannan sisultu sahiha imam albani ya inganta hadisin ba hadisi bane na kame kamace ɗaya ne daga cikin manyan manyan hadisai na duniya ingantattu duk wanda kuka ga an saliman limancin mutane ba dan ya yi su ilimin addini ba ba dan ya yi su fahimtar musulunci ba a sai dai dan ya yi su murya a karatun qur'ani to ku roƙi mutuwa ba mu kai dai lokacin ba ko mun yi kusa ko mun zo alaƙarin yanzu idan mutum yana da murya ya iya karatu ana an nuna shi shi na liman limanci ba wasa ba ne jama'a wanzu Allah ya ce la ya umman nalƙau a ƙara'ahun ko likitabillah wanda zai jagoranci mutane wanda yi su karatu alkur'ani ba wanda ya murya ba a'a ka fahimci fassarar qur'ani ka yi iya aiki da shi a kamu da kaza da kaza da kaza da kaza amma wani zaka ga ya haddace qur'ani ga murya amma fatiha bai iya fassara ma kuma dole shi zai zama liman inda yayi ka murya to ba da murya ake lissafa liman ba Allah ya kare mu jama'a mu ci gaba da karatu ko ba haka bane eh bari mu karasa wajahi na biyu wanda yake ya halasta eh so shi kenan to daga cikin wajahin da ya halasta mutum shi shi fatan mutuwa idan ya ga alamun nan ya zo ko ya mutu ko bai mutuwa to nan babu laihi kai fatan mutuwa ka tafi gurin yaƙi ɗauke da makami ga makiyanka yanzu karawa za ku yi ka san dai tabbas ko kai ko shi ne ko ba haka bane to ne in kai fatan ka mutu babu lahi in Allah ya kaddara ka mutu ma babu lahi ka shiga gida dan canjin ka kenan wani ya sallamo ma da adda shi ma ya ce dole sai ka kawo canjin sai ka ce to wannan sai dai a mutu Allah ka dai gani zan yi kukun kura da shi in na kai shi to Allah in kuma shi ya kai da shi kenan aka bude baki ka ce ta ya za ka yi sai daga cikin wajihi na hudu da mutum yana abadan ko ba za su yi fatan mutuwa ba har abada bi ma qaddamata aidihim saboda abinda hannayen suka aikata wallahu alimun biz zalimin Allah madaukin sarki shine masani game da abinda azalmai suke aikatawa Allah ce da shi kulka ce da su innal mauta alladhi tafiruna min kun ga mutuwan nan da kuke gujewa fa innahu mulaqikum to lalle shi mutuwa zai riske ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada kuma za ku koma a mayar da ku zuwa ga Allah wanda ya sa abin da yake boye da abin da yake bayyane to ya nabbe hukum bi ma kuntum ta'malun da ba ku labari game da abin da kuke aikatawa nana koda ba ku san mutuwa sai dai kun mutu kullu man alaiha fanin duk abin da yake bayan kasa sai ya kare aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayya duk inda kuke dai sai mutuwa ya riske ku kullu shay'in halikun illa wajha kowa zai halaka ya bar duniya ne in ban da fuskar Allah Allah madaukin sarki ya mana jagora ina nuna muna akwai lokaci lokaci yayi ina za mu takaita gobe Allah kai da muna isuwa sai mu shiga wata sura dan mun ka ce mu doke ta haka za mu bar wasu abubuwa abinda muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk